to bismillahir rahmanir rahim Taslo, to wannan fasali ne Ridul Barad Ilis Harami, wanda yake nufin ya tsuguno ko dai dan gaidi ko dan bawali duk sahara'i a wurin da yake jeji ne ba cikin gari ba wanda yake nufin tsuguno a gun da yake jeji
ya ɗalubu maudi an mutuma inna, ana nema daga gare shi ya nemi waje wanda yake madaidaici a inda yake kwari kada ya zamo ya hau tudu inda daga nesa ma za a hange shi a ya zamo inda zai tsugunan waje ne wanda yake kwari kuma ya zamo waje ne madaidaici ba mai tudu da kwari ba don kada ya zamo abin da yake fitowa ya komo gare shi to Rahawam, wanda yake ko jigawa wato wanda yake rairayi ba tsandauri ba ba tsandauri ba saboda inda yake tsandauri idan abu wanda yake danye danye ya sauka tsalle yake shi yasa sai ta yi abin da ya fito daga gare shi ya bata tufafinsa ko ya bata wasu bangarorin na jikinsa
fa'idan anin nasi, ya zama ko nesa daga mutane yadda mutane ba za su ji motsinsa ba ba za su ji me yake fitowa daga gare shi ba
la ya sa ƙabilu ƙiblata, kada ya ce a sannan zai fuskanci alƙibla haka nan wala ya La yastalmiruha.
kada ya ce zai ju- juya mata baya ya fuskanci alƙibla a sannan haramun ne in je ba satiri a inda satiri to wani akwai zantuttuka biyu yadda mai wata sarki faɗa ta ta minhuma almuhtaru minhuma almanu a in ya zama akwai wata kariya to akwai zantattuka biyu akwai kauli da cewa ba laifi ya iya duban alƙibla akwai kauli da cewa a'a ko a sannan din haramun ne ya duba alƙibla wanda malam allahami wannan kaulin na biyu ya zaɓa
wala ya kashi auratahu, hakanan kai ya ce zai yaye al'aurarsa haramun ne yana tsaye kyan ya buɗe al'aurarsa a'a sai dai ya ringa buɗewa a hankali a hankali hatta ya zuwa min al'ar sai ya je kusa da ƙasa sai ya je kusa da ƙasa wayan ta izilla, ya kiyaye yin tsuguno a inda yake inuwa domin tayu wasu su zo za su zauna su ga an yi tsuguno a wajen su la'anci wanda ya yi wannan tsuguna
wa shaɗi'a, ya kiyaye gefen ruwa inda akan je ɗebo ruwa don tsoron kan wani ya je garin ɗebo ruwa ya ga an yi tsuguno ya la'ana ya la'anci wanda ya haka ya warrakida, kiyaye ruwan da yake zaunanne rakid ruwan da ba tafiya yake ba wal juhura, ya kiyaye rami wanda ba shi ya haƙa ba duk wani rami wanda ba shi ya haƙa ba kai ya ce zai tsuguno a wajen saboda abu ne mai yiwuwa ya zama akwai wani ƙwaro a ciki yana sakin najasa akan ƙwaron ƙwaron ya fito ya cuce shi ta yi ramin miciji ne ah, macijin ya fito ya cuce shi kuma ana cewa irin nan yakan zamo mazaunan aljanu don an ce aljanu in sun je sata je a sama akan biyo su akan jefo su da taurari wanda wani lokacin sau da yawa sai su faɗo ƙasa su kakkare shi yasa sai su ja jiki duk inda suka sami rami sai su shiga ciki domin wannan in mutum ya yi musu fitsari ko gaidi a ka za su cutar da shi shi yasa aka ce duk ramin da ba kai ka haƙa ba kakkace za ka yi fitsari a ciki sai dai ka san mutum ne kamar ka ya ya haka Eh, shi yasa da ake cewa ba kai ka haka ba ana nufin ba mutum bane ya haka Eh, ramin da ba mutum bane ya haka to wa filka ne fi zilu an ismallahi wannan an yi bayani akan maganar tsuguno a wajen da yake fili ba a gidaje ba wa filka nefi in ya zamo za a yi tsugunan ne a ban ɗaki wanda ban ɗaki zai shiga to yuzilu an husmallahi ta'ala ana nema daga gare shi lalle sanda zai shiga ban ɗakin ya nisanta sunan Allah daga gare shi ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam matukar dai ba wanda yake a cikin fata ba amma kamar la wanda yake an dukance ta wannan a iya shiga da ita ban ɗaki ko da yake barin shigar da ita ya fi amma dai ita dan an shiga da ita ban ɗaki ba laifi ba ne yawa ba laifi ba ne ana cewa a bari ne saboda girmamawa ga sunan allah ko sunan manzo sallallahu alaihi wasallam
wa inda duhuli yayin da zai shiga ban ɗaki يقدم رجله اليسرى ya fara ya shiga da kafarsa ta hagu ana shiga ban ɗaki ne da kafar hagu a fito da kafar dama a gida kuwa shi a shige shi da kafar dama a fito da kafar dama masallaci shi a shiga da kafar dama a fito da kafar hagu shi yasa shi masallaci aka sun ban ɗaki ne shine mai mutum zai ke cewa aksa masjidin
قائلا alhali yana mai cewa بسم الله ina ne- ina ina farawa da sunan Allah أعوذ بالله ina neman من Allah ya kare ni الشيطان daga mazajen aljanu da matayensu
ومن الرجس النجس ina neman Allah ya kiyaye ni daga dauda wadda take najasa ومن الشيطان ina الرجيم.
roƙon Allah ya kare ni daga shaidan abin jefewa Ah, an karbo daga sai ya zo in hadisi ingantacce daga sayyidina Ali ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake kare idanun aljanu daga ganin al'aurar dan adam shine idan dan adam zai shiga ban daki ya ce bismillah Ah, ya ce bismillah to واليمنى في الخروج ya gabatar da kafarsa ta dama in zai fito daga ban ɗaki قائلا alhali yana mai cewa الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وآفاني ina gode wa Allah ubangijin da ya tafi da najasa daga gare ni abinda zai iya cutar da ni ya bani lafiya a nema ce babba ga- daga Allah subhanahu wata'ala ga ɗan adam a bashi damar ya fitar da abinda jikinsa baya bukata domin so da yawa rashin fitarwa hatta fi zamowa cutuwa daga a ce rashin shigarwa shi dan adam yana bukatar ya shigar da wani abu ciki yana bukatar ya fita amma duk a ciki duk wanda ya- i- bai samu ba to ana cikin garari Eh, an kasa ci ko an kasa sha ana cikin garari haka nan in an ci din ko an shan kuma abin da aka ci din ko aka sha wanda jiki ba a bukata aka kasa fito da shi ana cikin wani babban garari to amma gararin kasa fitowar yakan zamo ya fi tsanani fiye da gararin kasa shigarwa Eh, kowanne dai garari ne allah ya kare mai kare da musulmi to ويجتهد في الاستبراء ya isa matuƙa wajen tabbatar da kuɓuta daga najasa ta fuskar ya matsa zakarinsa ya kakkaɓe shi
ويستجمل بثلاثة أحجار ya hoge da tsakon kwani uku ya sami tsakon kwani uku ya hoge da su wanda hogen nan yana isarwa idan ya zamo na ƙarshe ya fito tsaftatacce idan na ƙarshe ya fito tsaftatacce to shikenan ko ba ba sa ruwa ba sai a ce ya tsar- ya tsar- ya tsarkaka ko da dai an ce sa ruwan shi ya fi a haɗa biyun kuma ya fi
وفي معناها كل جامد طاهر dukkan abin da yake sandararre ba mai danshi ba mitsatsarka ba najasa ba gayar rumuhu taramin wanda ba mai alfarma ba banda kamar takarda to tafiyarsu ɗaya da hogen ko da dutsen amma abin da yake eh, ba sandararre ba abin da yake a jike to wannan ba da shi ake hoge ba hakanan abin da yake najasa ba a yin hoge da shi hakanan wanda ake ganin alfarmarsa kamar takarda ko zinare ko azurfa ko abinci to ويجزئ الواحد إن أنقى idan ya amfani da ɗaya matuƙar dai ya tsaftace to ya wadatar
ويزيد عليها إن احتاج wajibi ne a kansa ya ƙare bisa uku in akwai bukatar haka idan ya zamo da ya amfani da hogen uku bai tsaftace wajen ba to ana bukatar ya ƙara amfani da wa- ya ƙara akan uku
والماء أفضل amma ya amfani da ruwa ya fi daga amfani da hogen kaɗai كجمعهما kamar yadda kuma a haɗa hogen da ruwan yake ya fi daga a tsaya a kan ruwan kaɗai shi yasa abin da ya fi ya zama a haɗa hogen da ruwa in kuma haka bai samu ba to ya fi kyau a yi da ruwa amma in an yi da hogen ba ya tsaftace to ya wadatar
ويتعين في المزي a ruwa shi ke ayyana dangane da wanda maziyi ya fita daga gare shi wanda maziyi ya fita daga gare shi hoge kadai bai wadatar ba bari sai ya sa ruwa alal mashhuri bisa zancen da ya fi shuhura a masaba نعم وهل يغسل منه جميع الذكر sai dai aka samu wani saɓani wanda maziyi ya fita daga gare shi ana nema daga gare shi lalle lalle sai ya wanke baki ɗayan zakarinsa kuma ya hada da niyya awal makharaja koko a'a ba cewa aka sai ya wanke baki ɗayan zakarin ba ya wanke mafitar kaɗai kamar yadda yake wankewa a bawali tare da niyya kaulani zantuka guda biyu wanda suke mashhurai Em, kuma da a ce zai wanke gaba ɗaya ba da niyya ba to a in yi sallah sallah tasa ta ɓaci ko ko ba ta ɓaci ba shi ma aka samu zantuttuka guda biyu amma zancen da yake mashuri a nan ko rajihi a nan shine cewa sallah ta inganta na'am wa yastanji bi shimalihi wanda zai tsarki ya yi amfani da hannunsa na hagun wajen tsarki
yasubbu alaiha alma'a a ya zuba ruwa a kan hannun nasa ya fara jikata malamai suke cewa irin yadda mata suke fara jika abin ɗebo abinci mara in za su ɗebo a tuwo da ita sai sun fara jikata don kada tuwon ya liƙe a jikin mara to haka ma wanda zai tsarki ya fara jika hannun nasa
qabala mulaqatiha aza kafin gamuwarta da najasa
yabda'u bi qublihi To ya fara wanke gabansa, ya fara wanke zakarinsa kafin ya wanke a duburarsa. Kuma ko da mace ce an ce ta fara wanke a farjinta kafin ta wanke duburarta. To, yan kana fi khatimun fi zikrillahi idan zoben nasa, a- idan hannun nasa, idan hannun nasa akwai zobe, zoben da yake akwai ambatan Allah a jiki, naqalahu ila al-yumna to sai ya cire daga hannun nahun ya mai da shi hannun dama fasulun faslun wannan fasali ne rudul wudu'i a za a yi bayanin farlan alwala da abin da ya shafi farlan kamar sunnoni da mustahabai a farlan alwala zancen da ya fi shura shine cewa guda bakwai ne Ah. gasal wajhi na farko wato a farillan nan guda bakwai akwai guda hudu wanda ba a masaba ba ma a ko'ina an gama akan cewa farillai ne su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a Qur'ani da yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn to wayannan dukkan musulmi sun gaba akan cewa farilla ne Na'am.
akwai kuma wanda yake akwai saɓani Aha, ko a cikin masaba ko ma ba a masaba ba to shi yasa sai malam ya fara kawo wanda yake aka gama akan cewa farilla ne yace gaslul wajhi farilla ta farko wanke fuska a wanke ta tsawonta da fadinta min manajit sha'ar ra'asil mu'tadi Hatinta a tsaye tun daga matsalar gashin kai na al'ada. Malamai suka ce shine gwargwadon yanda mutum zai ɗora yatsunsa hudu saman gira. Don da yatsun hudu suka tike nan ne matsalar gashin kai na al'ada.
ila akhir zakani Har zuwa ƙarshen haɓa wanda ga wanda yake shagiri ne ba gemu a fuskarsa.
aw lihiyati Koko zuwa ƙarshen gemu ga wanda yake yana da gemu.
wa min al-uzni ila al-uzni wannan shine haddin fuska a tsaye haddin fuska a faɗi kuwa daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan
wa gasal al-yadaini ma al-mirfiqaini a haka nan farilla alwala na biyu farilla ta biyu a alwala shine wanke hannaye tare da gwiwar hannu
wa masu jami'in ra'asi farilla ta uku shine shafar baki ɗayan kai mubasharatan lalle ko zama ya shafi kan ba kan rawani ba ko mace a ce ta shafa kan ɗan kwali wannan baya wadatarwa
wa gasal ar-rijlaini ma al-ka'bayn farilla ta hudu shine wanke kafafu tare da idan sau
wa fi takhlil al-asabi khilafu akwai saɓani a game da hukuncin tsatsefe yatsu amma zancen da ya fi shuhura shine cewa tsatsefe yatsun hannu farilla ne Na'am.
amma tsatsefe yatsun kafa to wannan mustahabi ne
wal muwalatu ma zikri farilla ta biyar a ita ce a yi alwalar gaba ɗaya a gaggauta yin alwalar ma'ana kai ya fara alwalar ya daina sai a bayan an daɗe ya dawo ya ce zai ƙarasa a'a in yi haka ya ba farilla ma'a zike amma inda mawalati yake zama wa farilla in yana tuni banda inda yake ya mance wal qudrati ya zama yana da iko banda inda ya kasa kamar inda ya fara ruwa sai ya fara alwala ya fara alwala da ruwa sai ruwan ya tuntsire ko ya fara alwala da ruwa sai ruwan ya kare to a sannan sai a ce ya rasa iko to wanda ya ya manta da wanda ya rasa iko za a faɗi hukuncin su shine yace fin nisyani ya wanda yake ya mance ya fara alwala sai ya mance sai daga baya ya tuna to wannan duk sanda ya tuna sai ya gini ma'anar ginin shine ya karasa alwalarsa mutlakan an samu dadewa ko ba a samu dadewa ba ko da a ce gabobin da ya fara wankewa duk sun gama bushewa to duk sanda ya tuna sai ya karasa matukar dai bai aikata abin da zai warware alwala ba
wafil ajazi ma inda ko ya gajiyawa ya ma'ana ya fara alwalar sai ruwan ya kare ko ya zube ko abin da ya kama da haka to wannan zai karasa alwalar in ya samu wani ruwa matukar dai rabewar ba ta tsawaita ba wanda malamai suka ce a nan tsawaitawa ana isinanta da bushewar gaba wadda aka wanke a ƙarshe in gaba da ya wanke a ƙarshe har ta gaba bushewa to sai a ce ya tsawaita shi yasa irin nan ba karasawa zai ba dole ne ya koma ya faro daga farko amma in ya zamo har ya samu ruwan gabar da ya wanke a ƙarshe ba ta gama bushewa ba to wannan sai ya karasa alwalar tasa wadda ya fara yi tana nan ba sai ya koma ya faro da farko ba kuma a nan shine malamai suke cewa ana isinan gabar madaidaiciya ana isinan wakaci ma madaidaici Na'am.
suke cewa ba kafa ba gaba tsoho ba domin gaba tsoho kamar gulbi ce ko kaka ruwa ya sauka sai ya dade bai tsotse ba haka ba kafa ba gaban yaro ba kuma gaban yaro kamar tanderu tana da saurin shanye ruwa kuma a wakacin da yake madaidaici a nan da malamai suke misali da kamar sanda dawa take zare kai daidai sanda wakacin da dawa take zare kai shine wakaci wanda yake madaidaici ba sanyi da yawa ba zafi da yawa to ba wakacin da yake ah, ana zafi gaba na saurin bushewa ba ko wakacin damina wanda gaba sai ta dade bata bushe ba
wani ya tushar ɗin daniya sharadi ce
fi ɗaratul hadasi idan ɗafi da haratul hadasi a tsarki na kare sharaɗi ce koma a kowane aiki a kome niyya sharaɗi ce tafi da haratul hadasi in tsarkin kare zai kama alwala yanwi bi rafa al hadasi to zai yi niyyar ɗauke kare da wannan abin da zai
a wasu ba ta ma ya muna uhu inda ko kuma ya niyyar halatta abin da kare ya hana a ko kuma ma aka ce ya niyyar farilla alwala malamai suke cewa auɗin a nan da aka ce a wusti ba haka Na'am.
auce mani atul huluwi la mani atul jami na'am ita au a larabci akwai wadda take zuwa a ce mani atul jami shine a baka zaɓi tsakanin abu biyu wanda baka da damar ka iya haɗawa kamar misali ta zawwat hindan au utaha ka auri hindu ko yar uwarta ba da za a ka haɗa biyan a ce ka auri hindu ka auri yar uwarta wakaci daya wa an tajma ubayna hutaini illa ma kasala Allah ya hana ku ku ce za ku auri yan uwa biyu wakaci daya to ta irin wannan auɗin ita ce ake kira mani atul jam'i wadda ta hada ta hana a hada Ah, akwai kuma au mani atul hulu wadda ita abinda take nufi shine kadda a ce ba kai ɗaya daga ciki ba amma kana da damar ka hada kamar ikira a fiƙihan au na hawa ka karanta fiƙihu ko na hawa to ka yi haɗawa ka karanta fiƙihun da na hawan gaba ɗaya a han ba zai zama in ka yi laifi ba ko kamar yanzu ka ga abinda muke ai muna duba fiƙihun ne muna duba na hawan ko ba za a ce ai mun yi ba ba laifi aka yi ba an yi daidai to ita wannan auɗin ma a nan ma ne atul hulu ce la ma ne atul jami shi yasa ya iya haɗa niyyar gaba ɗaya yi niyyar raf alhadasi da kuma istibahata ma yamda'ul hadasu da farra wuru'i inda gasilin waje yana yin niyyar yayin wanke fuska wannan shine zancen da ya fi shuhura wakila inda almarma wasu ka ce a yayin kurkurar baki wani ƙaunin ma aka ce yayin da zai wanke hannaye yayin da ya fara
wasu damatu ha sharɗin ya ɗore bisa niyyar sharaɗi ne haƙi zuwa ƙarshe ya zama duk wanki wanda zai yi da niyyar alwala ne kan ya zama ya ƙyale niyyar alwalar ya koma niyya wankewa da wata niyyar daban sai ya zama alwalar ba ta wadatar ba
wala ya duro itilasuha tauce wata daga zuciyarsa bai cuce shi ba bayan ya yi niyyar sai kuma ya mance ya ci gaba da alwala ba wai tare da ya yi niyyar cewa wanki wanda yake ba ta alwala ba ce to wannan haka ɗin bai ɓata alwalarsa ba malam ya kasir rabtaha matuƙar dai bai nufi kakkaɓe ta ba amma an ya nufi cewa ya ba alwalar to wannan sai ya cuce shi a ce alwalar ba ta yi ba alwalar tasa ba ta yi ba kuma a gane fa inda kakkaɓe niyyar alwala ke cutarwa in ana cikin alwalar ba a riga an gama ba amma wanda ya gama alwalarsa ya yi alwalarsa daidai sai kuma ya niyya shi alwalan nan ma ya kyale ta to matukar ba wai ya aikata abinda zai karya alwala ba ne alwalar tasa tana nan niyyar da ya cewa shi ya kyale alwalar ba ta kyalu ba shine malamai suke cewa akwai abu biyu da ake fara su da alifi wanda ba za ta yi a kakkaɓe su ba inda ba aikata abin da zai ɓata su aka yi ba akwai abu biyu da ake fara su da sade wanda su ne in an niyya kakkaɓe su ko ba a aikata abin da zai ɓata su ba sun gama ɓaci ya shi ne ake cewa sada ne turfara ne alifa ne la turfara ne sada ne ɗin su ne salatun wa saunu sallah kana cikin sallah sai kai niyyar kai sallah nan ma ka kyale to kana wannan niyyar sallah ta gama ɓaci ko baka aikata abin da zai ɓata sallah ba haka nan azumi kana cikin azumi kai ne cewa wannan azumin ma kai ka daina to azumin naka ya gama ɓaci ko da baka aikata abin da zai ɓata azumi ba amma alwala kana da ita ta gama cika sai kai niyyar kai alwalan nan ma ka jingine ta ba za ka komai da ita ba ba ka so to tana nan matukar dai ba aikata abin da zai ɓata alwala kai ba haka nan hajji ka fara hajji sai kai ne ya kai hajji nan ma dai ka fasa to bai fasu ba yana nan tare da kai Mm, kana yana nan tare da kai shine wani ya ce salatu wa saumu rafruha mubilul laha ila fawru'in summa hajjin mukammala waddalku waddal farilla ta bakwai shine cudanyawa a gabar da yake wanke ta za'a kanin sugura au kubra daidai gabar karama ce ko babba gaba ce wadda take karama ko ko gaba ce wadda take babba shi yasa ko da a wanka wajibi ne sai an cuɗanya sabanin kamar masarar shafi'awa da su suka tafi akan cewa wanka ba sai an cuɗanya ba Ehem, a wajen wanka su suke ganin cuɗanyawa ba wajibi ba Ah, sunna ce kawai
wal gasal marratan yusqil farda wankewa sau ɗaya ya sare da farilla amma fa in aw aba idan ya zamo ya gama dukkan gaba in ya gama baki ɗayan gaba to shi kenan wankewa ta biyu da wankewa ta uku mustahabi ne wasu na nuhu sunanuhu sunnonin alwala Kasar guda da takwas ne a zancen da ya fi shuhura suna ta farko wanke hannaye qabla idkhalihi kafin a ce fi an sanya su a cikin ƙwariyar ruwan alwala malam yakun bihi ma azan matuƙar ba najasa a jikinsu fa yajibu a sannan sai zama wajibi ma a wanke su da niyyar busar da wannan najasa don kada ruwan ya ɓaci
wal madmadatu sai kuma kurkurar baki suna ta biyu kenan wal istinshaq sai shaga ruwa a hanci suna ta uku kenan wa istansir bi shimalihi a sai suna ta hudu shine facewa ya face hancinsa da hannunsa na hagu
wa yujziyani bi ghurfatin a wato da kurkurar baki da shaga ruwa a hanci suna wadatuwa da kamfatar ruwa ɗaya ya iya kamfato ruwa ya raba wannan ruwan gida biyu ko gida shida ya kurkura bakinsa da kaso ɗaya ya shaƙa a hancinsa da kaso ɗaya ko ya kurkura bakinsa da kaso uku ya shaƙa a hancinsa da kaso uku wato har sau uku yadda a tafi ɗaya in ya debo ya kasa ruwan shida Mm.
wa ifradu shi ne malamai suke cewa irin wannan ah, wato sittun min wahidati Na'am.
an yi guda shida daga kamfatar ruwa ɗaya Mm.
wai furadu kullum bigar fatin ya kadaita kowace da kamfatar ruwa a furallu ya fi daga ya ce zai hada
wa masul uznaini sunna ta biyar ita ce shafar kunnuwa bimayin jadidin da ruwa sabo wato ya sabunta ruwa wanda shine sunna ta shida kenan zahiran wa yana ba'inan shafar kunnuwan ko cikinsu da bayansu nan shine bayan nan kuma shine cikin na'am wa tartibu al-mashhur sunna ta bakwai shine jerantawa jeranta farilla ya zama sai ya wanke fuska sannan ya wanke hannaye sannan ya shafi kai sannan ya wanke kafafu alal mashhuri a zancen da ya fi shuhura akwai ruwaya cewa haka din wajibi ne
kamar na kasa Babba wanda ya tankisi a adama na kasa kamar ya fara wanke hannaye sannan ya wanke fuska to bayan ya wanke fuskar ana bukatar ya sake wanke hannaye
na'am walbada wani muqaddamin rafi haka nan suna alwala farawa da magabacin kai amma wannan zancen da ya fi shura shine cewa mustahabi ne ba sunna ba abin da yake sunna da shi bai faɗa ba shine wato dawo da shafar kai Na'am.
in ya kai ƙeya to daga wajen ƙeya ya dawo wajen goshi haka din sunna ne
farraddu ilai wato wararda ne da dawowa zuwa gare shi dawowa wanda shine sunna ta takwas kenan
wa fadailuhu mustahabban alwala at-tasmiyatu yin bismillah yin bismillah yayin fara alwala waswa Ah, eh, da kuma yin aswaki a alwala
mabil arakil ahdari yayi da ita aswaki kore wanda yake danye afdalu li shi ya fi ga wanda ba azumi yake ba amma mai azumi to gwamma da ya yi da busasshen itace
wa fi adamihi in ya rasa icen da zai aswaki da shi yastaku bi usbu'ihi zai amfani da yatsansa ya goge a haƙoransa wa takrarul magasuli hakanan mustahabbin alwala maimaita gabar da wanke ta akai marratayn a wai a sake mai wankewa mara ta biyu ba'da sukuti bayan al-ardi sassara ya farilla a sake wankewa ba a wankewa ta biyu da ta uku duk mustahabbai ne na'am lalmasi ba gabar da shafarta ake ba a, sai kuma jeranta sunnoni shi ma mustahabbi ne hakanan kuma yana daga mustahabban alwala karanta ruwa na Ah, yana daga mustahabban alwala sanya ƙwaryar ruwan alwala daga dama idan a buɗe take haka da yana daga mustahabban alwala wajen shafar kai ya fara da magabacin ka na Mm, haka nan kuma yana daga mustahabban alwala wanda zai alwala ya shiru har ya gama alwala kai ya alwala yana surutu haka nan yana daga ah, mustahabban alwala in- eh, inda za a alwala ya zama waje ne tsatsarka yana daga mustahabban alwala wanda yake alwala ya fuskanci alƙibla yana daga mustahabban alwala yin addu'a in an gama alwala na'am dalmas ba abin da ake shafa ba abin da ake shafa ba a maimaita shi na shafa ɗaya ake In aka shafi kai shafa ɗaya ta farilla ta wadatar aka dawo da shafar shafa ta sunna ta wadatar
man da sai fardan wanda ya mance farilla daga farillan alwala atabihi wajibi ne zo da wannan farillar bis salati in ma har ya riga ya sallah da wannan alwalar da ya bawa farilla to sai ya sake sallah
wa sunnatan idan ko ya bar sunna daga sunnonin alwala ya manta ya alwala bai kurkura baki ba ko bai shafi kunnuwa ba ja'al halima ya fa'alaha fa'alaha sai ya aikata ta ga abin da zai yi da alwalan nan gaba wanda yi alwala a alwalar ta sai mance bai kurkura baki ba ya sallah da alwalar bai tuna ba sai bayan ya gama sallah to wannan sallar tasa ta yi ba a bukatar sai ya sake amma abin da ake bukata idan alwalan nan tasa tana nan to ya zo da wannan sunnar da ya mance saboda abin da zai yi nan gaba da wannan alwalar tasa na'am to alhamdulillah za ta ce babu wanne kanifi a kanifi ne gyara ne Mm, in an ce kunufi to shaddoji da yawa kunufi jam'i ne na kanifo Mhm, ah, jam'i ne kamar burudu jam'in barido to akwai kwallon
to a tambaya ce na'am eh kamar a ƙarshen wancan fasalin da aka rasa da yake magana cewa idan mutum zai yi tsarki a zu a hannunsa na hagu yana da zobe wanda yake ɗamfare da sunan Allah Mm, ya dawo da shi hannun dama mm.
to wannan ya nuna kenan idan mutum zai yi kamar bayan gari ba laifi zai iya barin zoben a hannunsa abin da yake asali shine ya tuɗe amma da a ce ya manta ya shiga da shi to shi ne aka faɗi wani hukuncin kuma Na'am.
amma ya asali a farko an faɗa cewa ya zare sunan Allah kada ya shiga da sunan Allah Na'am.
yawa shi ne asali amma da a ce zai shiga ɗin da zoban mai sunan Allah a hannunsa na hagu to ya kiyaye kai ya ce zai tsarki da zoban a wannan hannun Na'am.
ya cire ya mai da shi hannun dama Na'am.
yawa shi ne abin nufi wanne eh Ah. a a masabar malikawa ai shine cewa dan an je mai fatar mushe ba ta tsarkaka ba tsarki na shari'a tsarkin da ta yi tsarki ne hissi ba na shari'a ba a iya zama a kai ba ba a najastu ba ba a najastu tufafi ba amma ba wai a sallah a kai ba to Assalamu alaikum ɗan uwa masu albarka. Abu hawa da zamu ji daga bakin ɗan uwa a cikin malam Muhammad Bashir Ayush da ta da zai makaranta baki ɗaya sun da kai Allah muna da yake ɗan makaranta a Sukara a da wannan sun hawa ne mai muhimmanci ce kwarai da gaske. Karɓar kallon da suna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya shi ne kuma Allah ya ƙara lafiya.
Amin.
Allah ya ƙara jan kura.
Amin.
a yan uwa mahalarta masu girma kamar yadda aka gani wannan makaranta mai albarka zawiya mai albarka irin yadda karatu ta suke gudana to akwai tsare-tsare kamar yadda aka sani komai tsari shi yake kawo nasara cikin abu saboda haka akwai tsare-tsare da ake yi a wannan makaranta da su jagorancin kwamiti yake nema ga dan uwa a sanar da dan uwa wasu daga cikin tsare-tsaren dan a kiyaye domin ya zama to an samu karatu mai albarka da tsari sai daga ciki shine yadda aka gani akwai yawa na yan uwa akwai kuma abun hawa da ake zuwa da shi dole akwai bukata a dinga kula da irin wannan abun hawa shi da sa kwamiti akwai wayanda ya ware wayanda za su dinga kula da irin wannan abun hawa kuma ana kiran yan uwa baki daya cewa irin wannan aikin da za su yi Allah idan mutum ya zo da abin hawansa suka ba shi shawarar yadda zai yi da Allah ya bi tsari da mu a samu nutsuwa da kuma tsaro a ciki ubangiji Allah ya saka da alheri abu na biyu kuma shine kamar yadda aka sani kowane tsari yana tafiya da irin yadda yunkurin matafiya yake saboda haka wannan makaranta tana da tsari yan uwa da daɗewa sun sani akwai kati da ake amfani da shi duk wata kuwa na yin kokari a kai da shi ake tafi da yawan abubuwa na wannan makaranta ana tunasar da yan uwa saboda dogon lokaci da aka yi da yawa katin ya yi bacci ana buƙatar kowa ya tashi nasa wanda ba kuma ya zama to bai san da tsarin ba to ya ji akwai wani kati da ake tafiya da shi wanda shi ne ake kokari da ya tafiyar da wasu ayyuka da yawa muna fatan allah ya kore wa kowa jagoranci a cikin irin wannan aiki na alkhairi Allah kuma ya yassare Allah ya ƙara shi lafiya Allah kuma ya ƙara jan gora bayan uwa suna kewayawa da huluna kamar yadda aka sani wanda nan neman albarka ne wanda kowa ya san albarka ita ce sirrin neman ilimi muna fatan Allah ubangiji ya ƙara malam lafiya Allah ya ja kwana sauran shirye-shirye da yawa za a ji su nan gaban Allah ya muna fatan Allah ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh